الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا بركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة دن takaitaccen nasiha wadda majalisin malamai ya saba ɗauka a duk ƙarshen wata a zaɓi masallatayya guda goma wanda za a zo a haɗu da 'yan uwa kuma a tattauna kan matsala ta addini to ganin an yi tsarin kuma ina jiran a ce ga maudu'i wanda za a bada tunda a tsarin ana bada maudu'i a ce a wannan satin ko wannan watan ana so a tattauna a dukkan kowane masallaci guda goma ana so a tattauna kan maudu'i kaza to na yi jira haka in kuma har yau da maraice ba a waɗi ba maudu'i ba wanda za a tattauna a kan shi ba to da haka sai na so na ma kaina da ku nasiha akan wani abu wanda muke tahiya a kan shi shine mas'ala ta ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri karkashin shi sai na so na tunatar da kaina da ku akan wata matsala wadda take ta jarrabawa idan muka ɗauki wannan rayuwa kowa ya sani ba wai ubangiji ya halice mu ba haka ba ya halice mu ne don wata manuha manuhan nan ba koyu bane ba illa ba wani wanda ubangiji zai halice shi sawa'un mutum ko aljani face don ya bauta wa ubangiji to wannan rayuwar da aka kawo mu an kawo mu ne don a jarrabe mu linabluwakum ayyukum ahsanu amala kalkashin wannan ibadar da aka ce don ku bauta wa ubangiji a jarraba ku a gani wane ne a cikin ku zai zai zai zai kyautata ayyuka ayyuka na gari wanda zai samu sakamakon su sakamako mai kyau a gobe kiyama kina wannan ita kuma ibada kowa ya sani ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda suna ne wanda ya kumshi dukkan wa'ansu abubuwa wanda Ubangiji yake so kuma ya yarda da su na daga hada ko kuma ayyuka. Ayyukan nan ko haɗai ya kasance zahira ko batsina wadda take bayyananna ko wadda take ɓoyayya. Kina wannan bautar wannan idan Ubangiji dai ya halicce ka ya kawo ka wannan duniya ba wani abin da ake nema a wurinka ba ce ka bauta wa Ubangiji. Ba a sanya maka wai garadin ba ka nemi duniya ba ko ka nemi wani abu wanda zaka amfanar da Ubangiji da shi ba. a'a abin da ake nema shine ka bauta mi duk dan ka ci moriyar bautarka da kai a nan rayuwar duniya a can gobe kiyama to dalilin haka ubangiji sai ya kawata wannan rayuwa sai ya kawata ta da jarrabawa ba wani dan adam wanda zai samu kanshi a wannan rayuwar face wata rana sai ya gamu da jarabawa wannan jarabawa in ma ta kasance a cikin gaggan jikin shi ko kuma ta kasance a cikin iyalan shi ko kuma ta kasance a cikin ɗiyan shi ko kuma ta kasance a cikin abokan zama ko kuma ta kasance kai wani ma a cikin abin da zai ci ko abin da zai sha a nan ubangiji zai sharrafa shi wani kuma ubangiji ya zame dukkan wani wani wata wata hurriya wani inci ya samu kanshi cikin kumci ko kuma a tsare a wani wuri wanda baya da hurumin da zai iya wuta daga cikin shi wannan dukkan su wannan jarrabawa ce kuma wannan mutum ba ba abin da Ubangiji yake nema a wannan al'amarin idan ka samu kanka a cikin jarawa face ka maida wa Allah al'amarin shi shine ka tabbatar wa Ubangiji imani na kaddara ta alkhairi ko ta shari kuma wannan jarrabawa ita ce kan manta annabawa wanda suke mafi kusanci da Ubangiji mafi soyuwa a wurin Ubangiji su ma Ubangijinsu ya jarraba su shine da kai hadisin da ibn hibban ya hutar da shi hadisin sa'ad bin abi waqas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka hodi mini wani mutum ne wa'ansu mutane ne ubangijinsu ya hijar na ba su a rayuwarsu ta nan duniya manzo Allah yake ce mai mutanen da ubangiji ya hijar na ba su a rayuwarsu ta duniya su ne annabawa sannan kwatankwacinsu sannan kwatankwacinsu yake cewa tabbas bawa idan ya kasance tsayayye ne akan addinin shi solban fiddini ya kasance tsayayye ne duk preoccupation shi a cikin rayuwa ba ta wucewa kan addini miye zai yi ya tsabbaka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama miye zai yi tahiyya akan abin da shari'a ta bashi damar yayi tahiyya akan shi to wannan yake cewa shi ne zai yi kasancewa mafi mafi tsanancin jarrabawa a cikin rayuwar shi yace wanda ku yi kasance kwa riqqatan fi dinihi da kwai kale kale a cikin addinin shi babu babu babu tsayuwa tsayin daga a cikin addinin shi yana addini ne yanda ya ga dama to wannan jarrabawar shi zata kasance mafi saukin jarrabawa yake cewa bawa ba zai gushe ba ubangijin shi yana jarraba shi yau da gobe ana jarraba shi ana jarraba shi sawa'un bangaren alkhairi ko bangaren sharri har sai ya wayi gari babu wani zunubi a tare da shi wannan jarrabawa idan muka leƙa zan mu gani a so da yawa a cikin alkur'ani ubangiji yana mana bayani a cikin yana mana bayani akan jarrabawa ta a cikin suratul baqara ubangiji yake tabbatar mana wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat tabbas ya ku ya adam zan mu jarrabe ku wannan ba hirar wani yana da addini wani bai da addini amma kira ne am da kowane dan adam za a jarrabe ka a rayuwarka daga wani bangare na daga tsoro ka samu kanka cikin hurgici da kai kurum abin da idan ya gabato ka ka shiga cikin halin ha'ula'i ka shiga cikin halin tsoro yake cewa baya da haka wa naqsin min al amwali wal anfus was samarat a samu tawaya bangaren rashin rayuka bangaren rayuka ko kuma bangaren rashin samun 'ya'yan itace amfanin gona ko kuma a samu tawaya bangaren dukiya yace amma dai abin da ake so bashir sabirin ka bai wa waɗanda suka yi haƙuri a kai irin wannan jarrabawar da ta same su ka ba su albishir za mu dawo kan ayar zan yi bayani a kanta haka idan muka koma zan mu gani a cikin suratu ali imran ubangiji yake mana sun masarafakum anhum liyabtaliyakum wala qad afa Allahu ankum haka yake ta bayan wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum Allah kullun yana nan tun ya jarraba abin da yake cikin rayukanku ya binciki ya bayyanar da abin da yake cikin abin da ku boye a cikin kirazanku haka yake bayyana mana wala nabu latublawunna fi amwalikum wa anfusikum cikin so cikin ali imran tabbas za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku kuma za a jarrabe ku a cikin kawunanku wannan duka wannan ayoyi ne wanda suke tabbatar mana tabbas wallahi ubangiji sai ya jarrabi bawan shi kuma zai jarrabe shi ne gwalgwadon imanin shi haka yake bayyana walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan wa la yazaluna walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum ubangijin ku da ya ga dama da ya sanya ku da kai da wani dukkan ku tsaron juna ne abin da yake nan da zuciya abin da yake da na daga dukiya shine kai ma zaka samu na daga dukiya abin da gare ka na daga ƴaƴa shine kai ma zaka samu na daga ƴaƴa a halin ka shine halin shi yace a da mun ga dama da mun sanya ku a wannan tsarin amma ji ubangiji sai ya fifita wane ya hi wane sai ya sanya linabluwakum fi ma atakum daddin ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku na daga arziki na daga na daga talauci na daga lafiya na daga rashin lafiya wannan tsarin ubangiji kenan haka ubangiji yake aiwatar da al'amarin shi yace kuma can a cikin a cikin ma'ida ne ya ayyuhal ladzina amanu yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayyi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'mal liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib gashi nan zaka tayi aikin haji a can da zaka ga kayan harauta nan a cikin harami suna kewaye ne ya ba sa tsoron ka ba ka tsoron su amma dai ubangiji ya sanya su ne duk dan ya gani su wane ne ya jarrabu bawa ka iya haƙuri ka iya bin dokokin ubangiji ko ko baka iya bin ba dokokin ubangiji ba haka yake bayyana mana a cikin a cikin a cikin a cikin an'am wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma ataakum Allah ya daga darajar wani akan wani dan ya jarrabe ku daga cikin abubuwan da ya baku wurin aiki ne wane ya yi wane wane ya yi matsayi kai kuma a da lokacin da kuke karatu kai ka san da ka yi wane amma dai gashi nan ya zo wurin samun matsayi ya yi ka yace an muku haka ne don a jarrabe ku cikin abin da ubangijinku ya ba ku haka yake bayyana mana wa malawnahum bil hasanati was sayyi'at a cikin araf la'allahum yarji'un haka muke jarraba bayu bangaren kyawawa bangaren mummuna duk dan mu gani wane ne za ya dawo ya kama ubangijin shi ya rike ubangijin shi riko wanda yake na gaskiya haka ubangiji yake bayyana mana yake cewa wa kana arshu alal ma a cikin suratul hud liyabluwakum fima ata'u liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bayan ubangiji ya zana mana tabbas shi ya halitta sammai da ƙasa da sammai da ƙasai kuma ya dora al'arshin shi akan ruwa ya ce kuma dan ku ba dan komi ba dan ya jarrabe ku ya gani wane ne zai yi zai yi kamantawa ya yi kyakkyawan aiki da wannan idan muka ɗauki wannan ayar zan mu gani tana lakashe mana wannan rayuwar da muke ciki cike take da jarrabawa kala-kala ayoyi da yawa wani bulukum idan muka koma cikin cikin suratul anbiya ubangiji yake bayyana wani bulukum bil khairi wa bil sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una bayan ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa wannan lama halata duk ran da ubangiji ya busa mata rai tabbas wata rana sai ta mai da ararrar amma da yake cewa wa nablukum bisharri wal khairi fitna tabbas a wannan rayuwar taku ta duniya kamun ku me da aran rayukan ku zan mu jarrabe ku wani lokaci ka samu jarraba bangaren alkhairi wani lokaci ka samu kanka da jarraba bangaren abin da baka jin dadin shi bangaren sharri yake sun ma ilaina turja'un tabbas za ku koma wurin mu mu hada wa kowa hisabin shi mu baiwa sakamakon shi a hannu wannan jarrabawa sunna ce wadda Ubangiji ya ɗora ta akan bayan shi, babu wani wanda zai sha, kowa sai an jarrabe shi gwalgwadon imanin shi. Mu koma kan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama, muga irin abubuwan da ya sha gwagwarmaya da su a cikin garin Makka. Mu ɗauki takaitacciyar ƙissa abin da ya wakana da manza Allah sallallahu Alaihi wasallama da Abu Jahal, hadisin Imam Turmuzi ya hutar da shi a cikin sunan inci. a wurin cikin tafsirin suratul alaq yake bayyana mana yake cewa abu jahal ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka shaidi kadda ya sake ya tahi gindin ka'aba ya yi sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji shi ba manzan Allah ya ci gaba ya ce in ka sake ka tahi ni kuma na dau alwashi sai na tattaro dukkan ƙuraishawa sai na taka wuyanka da ƙafata wata musiba ta kai haka manzan Allah shi ne fiyayyen halitta agun Ubangijin shi, cikamakon annabawa, shugaban manzanni da shugaban manzanni da annabawa, masoyi na Ubangijin shi, amma dai wani ya zo ya ringa nuna tozarci gare shi. Manzan Allah bai ji shi ba, ya tayi kabarta sallah. Abu Jahal ya kewaya ya ya tattaro dukkan wani bakure shi wanda ya kai a kiraye shi ya tattaro su. ya ce ya ɗau alwashi sai ya taka wuyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana isarwa ya zo gashi ga manzan Allah ya yi cirs ya tsaya ƙuraisha wanda ya tattaro suka tambaye shi suka ce ya wayya abul hakam su suna kiran shi da abul hakam manzan Allah ya mai suna da abu jahal kuma suna ne mafi cancanta a gare shi ya dai abul hakam ya ce wallahi tallahi da kun ga abin da na gani ya ce wallahi tallahi da kun yi da kun yi kukan jini suka tambaye shi ya gani ya ce rami ne ya gani ya ce dukkan ramin daga gaban shi haka daga harkon shi har karshen shi wuta ce take ci ya ce kuma ya ga fuka-fukai kurum su ne suka kewaye shi ya ce wallahi da ɗayanku da ya ga abin da na gani ya ce wallahi tallahi da ya kwan yana kukan jini shi ne yake cewa sane da zabaniya kalla la tutayu wasjud waqtar wata musiba ta kai haka wani wanda bai ta kara ya karya ba ya zo yi ya rinka irin wannan maganganu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musiba magani irin abin da ya wakana na daga amul huzn shekarar bakin ciki shekarar da Abdul Muttalib Allah ya amshi ran shi aka amshi ummul mu'minin Khadija yarda Allah shi tabbata a gare ta wa'annan su ne mutane biyu wanda suka yi kowa hannu akan manza Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin dawa mai bangaren da'awan nan ga sunan Allah ya amshe su aka sanya aka sanya wa manza Allah sallallahu alaihi wa sallama takunkumi akan ba a sayar me ba ba a saida me ba ba ba a saida ba ba a sayar me ba ba a auren me ba ya auren ba haka aka zan muna tsawon shekara uku ana cikin wannan halin ya kai sai an samu ganyen bishiya shine ake daddakawa shine ake ci shine abinci wata jarrabawa ta kai haka mu koma kan annabi Musa alaihi salam mu ga irin jarrabawa wanda ubangiji yayi mai karshen ta mi ta kasance mai alkhairi ta kasance ne mu koma tun lokacin da a garin a garin a garin Misra yayi kisa ya koma gurin ubangijin shi ya bayyana wa ubangijin shi ba wai yayi bane ba a san ran shi ba kuskure ne kuma ubangijin shi ya gafarta mai akan wannan kuskuren yayi Yahu ta hijira ya tafi garin Madayana daga nan Madayana yayi shekara goma yana hidima akan akan auren mai da iya ya dawo aka ce mai ga babban sako zuwa ga mutumin da ya bijire wa duniya mutumin da yake daga karan hancin shi ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka yake buga gaba yake cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun duk wani babu sirri da kuke duk abin da kuke gani wannan koraman da suke gudana a ƙarƙashin Misra dukkan su suna gudana ne a ƙarƙashin mulkin wa a ƙarƙashin mulki na wanda lokacin da aka zo aka kawo me aka bayyana me kira na manza aka yi bayyana me da'awa ta musulunci yake cewa ina ubangijin musun yake yake cewa hamana a mini soro in tahi in tarar da ubangijin musa wa inni la'azunnuhu min al-kazibin yake cewa wannan ubangijin na musa ina ina ina ina ina kyautata zaton wannan ubangijin na musa makaryaci subhanallah girman kai ya kai girman kai ya yi shekara da shekaru yana keka yana kashe ɗiyan banu isra'il jarirai aka ce wa annabi musa ka tafi zuwa gare shi wata jarrabawa ta kai wannan jarrabawa wanda baka da zamanin ɗari bisa ɗari a kan in ka sai ya kashe ka kuma abin da ya hudda ka daga gare shi laifi ne ya hudda ka daga gare shi aka ce maka koma zuwa gare shi ya ja ya ja ubangiji sai yake bayyana wa annabi musa fa kakkamanta duk wata ni'ima da kake gani mu ne muka maka kuma mu ne muka isa mu kare ka daga gare shi aka bayyana min tun lokacin yana cikin tsimman goyo ga abin da istamshi ukhtuka fa taqul hal adullukum ala man yakfulu har zawwa inda aka bayyana mai gashi nan ka girma ka kai girman ka ka kashe mutum ka huta fa najjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna fa labista fi ahli madayna summa ji'ta ala qadarin ya musa iya ni'ima wanda ubangiji ya maka ya bayyana mai a lokacin da aka ce to mun zaɓe ka da wannan saƙonmu kuma ka tafi zuwa ga annabi zuwa ga fir'auna ka bayyana min kiran ya taho aka ja aka ja aka ja gaban fir'auna gaban gaban shi fir'auna yake cewa to bari in waɗi maka mu ba mu san ba wani ubangiji ba koma bayana ba mu wani ubangiji ni ni ne ubangijin shi yake bayyana min yake cewa qala rabbukum قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين idan na sake jin ka kirayi wani koma bayana a matsayin abin bauta zan aika ga gidan kaso kasancewa yana da hikima ta da'awa ya bayyana wa fir'auna a a to yanzu to a bar wannan tacce kuta a dawo kan abu wanda yake hujja wanda take karara ke ce mai to gashi nan in in bayyana maka wata hujja wadda take karara wadda zata sanya ka ka tabbatar da ni dan aike ne daga wurin ubangiji ubangijin da ya kage ka ya kage iyayen iyayenka ya ce mai yazo da ita ya bayyana mai sanda ya sa hannun shi cikin hammata sai gashi nan ya hoto yana haske sanda ta koma macijiya irin jarrabawa wadda suka haɗu wadda annabi musa ya haɗu da ita tare da fir'aun ba don komi ba diddan ya samu sakamakon wannan jarabawa a wurin ubangijinsu ba wani dan adam wanda ubangijinsu zai jarrabe shi face sai ka ji yabo na alkhairi zuwa gare shi ka koma ka annabi yusuf alaihi salam irin jarrabawar da ya shiga tare da shi da yan uwan shi suka dauke suka jefa shi rijiya aka hutar da shi aka saida shi bisamanin baksin da rahima ma'aduda ‘yancin garan-garan ‘yan kuɗin da basu taka kara suka karya ba a matsayin shi na ɗan annabi ya zama da shi ba bawa ba shi ba ɗan gida ba tsawon shekaru mu leƙa mu ga wani ibtila'i da ya same shi tsakankanin shi da shi da matar matar matar azizu misar ya kai wannan al'amarin har ya kai shi zuwa gidan kaso ubangiji yake bayyana wala falabisa fi sijni bid'a sinin ya zamuna a cikin a cikin gidan kaso wa'ansu shekaru shekara uku abin da yi sama haka ya zamuna yana cikin wannan ibtila'i amma dai ku leƙa ku ga sakamakon haƙurin shi sakamakon haƙurin shi ashe ubangiji ya hayya amene duk sababin da zai sanya ya kai zuwa ga inda ake so ya kai shi ne kasance waziri a cikin fada wadda take babban fada ta misira sai ga shi nan ya hutu waɗanda suka jarrabu da shi suna mai tazkiya suna mai shaida shaida mai kyau al'ana hashasal haƙo ana rawattuhu an nafsai wa innahu lamina sadiqin tabbas ni ni ce na neme shi kuma annabi yusufa baya da wani laifi a kaina ba shi da wani laifi kuma tabbas yana cikin masu gaskiya kun ga iya haƙurin shi inda ya kai shi haka mu koma cikin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallama mu koma kan Bilal mu koma kan kan kan kan kan Khibab bin al-Ard mu koma kan Ammar bin Yasir mu koma kan shi Yasir din mu koma kan Sumayya mu ga irin jarrabawa wanda suka haɗu da ita mu ɗauki ɗungurin mutane saba'in wanda suka kama hanya daga garin madina garin makka suka ta yi gari suka ta yi garin habasha hijira ga manza a zo hijira kurum don su kare addininsu dai irin jarrabawar da ake musu da bala'in da ake musu a cikin garin makka ya kai musu mu koma kan shi manza Allah sallallahu alaihi wa sallama na yanda ya tashi ya bar garin makka zai wuta da garin makka ya juyo yana kallanta yake cewa wallahi tallahi wannan garin garin ya ke maka ke ce mafi soyuwar gari a gare ni an ba don mutanenki ba sun yi sun yi sun mudda ni ba na bayan da na iya na huta wallahi tallahi da huta ba wata jarrabawa ta kai haka a ce mutanen garinka sun kore ka amma dai da aka yi haƙuri sai gashi nan mu koma kan hadisa abu huraira hadisin da imamul bukhari ya wutar shi a cikin kitabul kitab yake bayyanawa yake cewa ga irin halin katalike yi da muke yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wai shi Abu Hurairah wannan dan baya ne ba da zawwar shurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutuwar manzo Allah shekara biyu a shekara ta takwas ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana irin hali wanda suke ciki wata rana Abu Hurairah yake cewa gashi nan mu na hutu ina jin yunwa na ma Abubakar irin kawaici na abubakar ya gane ina jin yunwa ko ya tafi da ni gidan shi ya dan bani abin da zan ci kasancewa suna daga cikin ahlus sufa mutanen da suke da runguhinsu a cikin a cikin a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar bai fahimce shi ba umar ya zo ya gitta abu hurairah ya dan bishe mai kawaici abu umar bai gane ba sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya fahimci mi abu horera yake so abu horera yunwa ta hudu shi shi manzo Allah ya ce mai to zo mu dai suka zo mi zan mu samu a cikin gidan nan aka ce ga wani dan dan dan bukuru nan da da nono a ciki sai yake cewa abu horera ta ka kirawo ahlus sufa abu horera abin da ya girmame shi to ya za a yi dan wannan bukurin a irin yunwar da nake ji manzo Allah ko ni ka ba ma ai shanye ta zai kuma yanzu an ce a tai a kirawo ahalu sufa mutane ɗari ruwa a cikin a cikin masallaci a lokacin na Abu Huraira shi dai wannan umarni ne na manzo Allah ai shi kuma mun sani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ai kai tsaye ake zartar da shi shine can cikin ahzabi ubangiji yake bayyana mana al'amarin ubangiji in dai al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da zabi akan shi abu huraira ya ya kirawo su sai gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baika abu huraira ya ce ba su su sha kowa sai ya sha ya koshi ya ba wa dan uwan shi da kowa ya gama sha abu huraira ya amshi madara manzo Allah ya amshi madara abu huraira ya hanga ya ga madara yanda take haka take ba ta gusa ba manzo Allah ya ce wa abu huraira amsa ka sha ya bashi ya sha ya sha ya sha ya sha ya miƙa manzo Allah ya ce ƙara ya sha ya sha ya sha ya ci ƙara ya ce wallahi wanzu Allah babu wuri sannan abu huraira ya ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya shanye babu komi ta kare wannan yana daga cikin mu'jizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan mu'jizozin idan daga nan har zuwa gobe za mu wayi gari ba ma ida zama zana ba irin wannan mu'jizozin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake cewa sai ga mu nan wai mun waye gari abinci wanda yake ba gidan kowa ake yin shi ba in ba gidan saraki ba sai ga shirin shi ne abincinmu na yau da gobe a cikin gidajenmu Allah ya mana buɗi a wannan duniya mun samu duk abin da muke so na daga rayuwa mu ne manya mu ne jagorori a ko'ina duk inda zan mu sa kafa sai an yabe mu sakamakon mi sakamakon sun jure akan jarrabawar da aka yi musu kuma suka ci jarrabawar da ubangiji ya sakanta musu da alkhairi wallahi wata fa'ida wata fa'ida wadda ba kowa yake idrakinta ba sai wanda ya tsaya ya ajiye hankalin shi ai mun sani duk lokacin da bawa zai jarraba zai duk lokacin da ubangiji zai jarraba bawa ya tabbata wa kanshi shi wannan bawan a cikin lada yake abinda ake so a wurin shi ya maida wa Allah al'amara misalin wane ne Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya za Allah yake bayyana mana ko nan kusa mai ahadari yake cewa wa aninul maridi muktafarun lunwashin marar lahiya ana kankare mai dukkan zurbin shi za ka ga wani ai idan muka koma kan hadisin da muka karanta na farko hadisin sa'ad bin abi waqas yake cewa manzon Allah yake cewa wai bawa ba zai gushe ba ubangijin shi yana jarraba shi ba har sai ya wayi gari yana tahiya a saman doron kasa babu zunubi a tare da shi zaka ga wani Allah ya sanya daga nan zuwa ajalin shi dan lokaci ne wanda bai takara ya karya ba ubangiji sai ya jarrabe shi da rashin lafiya to wannan yana daga cikin bayu wanda Ubangijinsu suke kisan su ba don komi ba don ya kankare mai sauran abin da ya mai kingi na daga zunubi kamin ya karanta shi da yawa za ka gani wani Ubangijin shi idan ya so shi zai yi doguwar rashin lafiya lokaci da ya ce maka wani kuma Allah ya ɗauki ran shi shi sanya abin da ake kullum manzan Allah yana daga cikin addu'a shi yake cewa ka roƙi Ubangiji kadda Allah ya kashe ka motul fuja'a mutuwar kai tsaye ba tare da ya jarrabe ka ba in ma da rashin lahiya ko ta waya bangaren arziki ko wani abu makamancin haka wanda zai sanya ubangijin ka ya kankare maka wannan zanuban naka ta haka mu koma kan hadisin qada wal qadar ita wannan jarrabawa tabbas abu ne wanda dama aka riga aka rubuta maka wayanka dabararka batta sanyawa ta ki samun ka manzo banza Allah ya bayyana mana a cikin hadisin Nu'man yake cewa tabbas hadisin Imam Bukhari da Muslim sun wutar da shi yake cewa tabbas ɗayan ku ana hada halittar shi a cikin cikin ma'aikiyar shi kwana arba'in yana gudan tsoka yana gudan mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana gudan gudan gudan gudan gudan gudan gudan tsoka yace sannan a aiko mala'ika ya busa mai rai idan ya zo busa mai rai zai umarce shi da abubuwa guda hudu katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun za a rubuta arzikin shi za a rubuta ajalin shi za a rubuta iya samun rabon shi a rayuwar shi ta nan duniya da iya kasancewar rashin samun rabon shi a rayuwar shi ta duniya da tsogo bakiya ba idan an ce rabo shine ba wani rabo wanda bawa zai samu kamar ya shiga gidan aljanna ubangiji ya bayyana mana zalikal fawzul mubin zalikal fawzul azim zalikal fawzul kabir fawzul azim kamar yadda malaman tafsiri suke bayyana mana ya kasance mutum ya samu fawzul fawzul fawzul mubin ya kasance mutum ya samu shiga gidan aljanna fawzul kabir ya kasance mutum ya samu matsayi a cikin gidan aljanna fawzul azim ya kasance mutum ya samu ganin ubangiji wannan shine rabo wanda bawa zai samu a rayuwar shi shine sa'ada shine yake bayyana mana fa man zuhziha 'anil 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda ubangiji shi ya tseratar da shi da shiga wutar jahannama ya kai shi ya samu ya samu tsira na rabon shiga cikin gidan aljanna yace to wannan shine mutumin da ya samu rabo a rayuwar shi ta duniya da lahira wannan rabon shine ake yi wa yake tabbatar mana za a rubuta sa'ada shi da rashin samun sa'ada shi ai abin da kai a rayuwarka ta duniya shine za a maka rasko da shugaban kiyama albarkacin shi a kai ka gidan aljanna bayan rahama ubangiji ya tabbatar mana to wannan shine abin da bawa zai samu kuma manzo Allah yake bayyana mana yake tabbatar mana a cikin hadisul qudsi yake cewa law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayka da al'umma za ta haɗu dukkanta ta ce za ta amfanar da kai da wani abu ya ce to tabbas har abada wannan al'umma ba za ta iya amfanar da kai ba da wani abu ba ba ce abin da ubangijinka ya riga ya rubuta maka shine abin da aka rubuta maka can can can cikin ma'aikiyarka haka kuma da al'umma za ta haɗu ta ce he ta cutar da kai da wani abu wallahi ba ta isa ba ta cutar da kai da wani abu ba sai abin da dama ubangijinka ya riga ya rubuta maka a cikin cikin ma'aikiyarka ta haka wannan kaddara wannan jarrabawar ba wani wanda isa ya tsere mata abu ne wanda aka riga aka rubuta maka to idan an riga an rubuta to tabbas wallahi sai ya same ka abin da ake so shi shine ka dawo ka nutsu ka tabbatar wannan al'amarin daga wurin Allah ne ba wani wanda isa ya dora maka in ba shi ba ko ba wani wanda isa ya yaye maka in ba shi ba shi sanya can da ya bayyana mana a cikin suratul baqara yake tabbatar mana ga irin jarrabobi wanda bawa zai haɗu da su a cikin rayuwar shi kaɗan daga cikin su yake cewa amma dai ka baiwa wanda suka yi haƙuri ka ba su albashir wani albashir ne yake cewa wa'inda wanda suka yi haƙurin su ne wa'inda allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda lokacin da musibar ta same su za su ce ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma shine a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yake bayyana mana yake cewa ba wani mutum wanda musiba za ta same shi yayi wannan addu'a face ubangiji ya baddala mai da abin da yake ta alkhairi idan mun ce musiba ba wani abu ce ba illa jarrabawa shi ne ke cewa ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha ya Allah ka bani ladan wannan musiba bayan kayi kayi istirja'i ka koma ka mayar da al'amarinka zuwa ga Allah zaka ce ya Allah ka bani ladan wannan musibar da ta same ni kuma ya ubangiji ka canza mini da abin da yi ta alkhairi wannan ita ce sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama musiba wai ba idan mun ce wani zai iya daukan a'a jarrabawa kurum a bangaren sharri ce kadai ai ubangiji ya bayyana mana wani bulukun bil khairi bil sharri wal khairi fitna dukkan su alheri da sharri dukkan su ana kiransa da jarrabawa zaka same ka cikin yalwa cikin dukiya dukiya ta azo a gani ita ma jarrabawa ce ubangijin ka ya gani za ka iya yi da ita hadisin abu huraira wanda imam bukhari ya wutar da shi manzo Allah yake bayyana mana wa'ansu daga cikin tabi'ai suka zo wurin wurin abu huraira suke cewa abu huraira ka kajiyar da mu mana abinda ka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya hadiye su ba aka zuba mai ruwa ya hulhudu ya ce musu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya haɗiye su ma aka zuba mai ruwa ya walwaɗo ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana zubar da hawaye yake cewa ga abin da ya ji manza Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa yake cewa mutane guda uku wanda za a fara babbaka su a wutar jahannama shi shine na harko wanda Allah ba shi ilimi da aka ba shi ilimi yana karatun alkur'ani yana kaza yana kaza yana kaza har Allah ya amshi ran shi ya koma wurin ubangiji a tambaye shi wane ina ni'imar da aka maka ta ilimi ta karatun alkur'ani ta har da alkur'ani ta murya mai zaki sai ce ai ubangiji na karantar da jama'a nayi kaza nayi aramanci nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza da wannan ni'imar da ka muni ubangiji ya ce ƙarya ce yake yayi ne dan mutane su ce yayi yana karanta alkur'anin ne dan a ce ya iya dan ya samu amfanin duniya ba dan Allah ba yana kaza yayi karantar ne dan a ce yana da ilimi dan a ce yayi kaza yayi kaza wani ilimi sai su dalilin shi ya karantar yace dan haka a ja hancin shi a ja huskar shi ayi da shi wutar jahannama yace na biyu mutumin da Allah ba shi dukiya dukiyar nan da Allah ba shi duk lokacin da zai wuce wani ya zo gaban jama'a ya ce yana buƙatar kaza in menene ya ɗauka ya bada idan an yi shela ana so a gina kaza ana so a yi aikin alheri zai ɗauka ya bada a gaban jama'a don a ce wane yana badawa irin dukiya ta 'yan siyasa ubangiji ya ce to wannan dukiyar da muka baka mi kai da ita ai ubangiji na taimaka na gina masallaci na gina makaranta na taimaka wa masu wa'azi na yi kaza na yi kaza na yi kaza ubangiji ya ce ƙarya ce kake kayi ne don wannan mutanen da kai a gabansa ce wane ya yi ai taimakawa ba alhaji wane yi da addini ba kamar wane in bukata kake so ka tafi wurin wane an yabe ka iya yabo a ce to an barka da yabon ku ja muna ku ja muna fuska shi ku kai mun shi wutar jahannama na uku mutumin da Allah ba shi karfi gashi nan jarumi ne ya guta fagen yaki ana komi tare da shi ana taimakawa wannan addinin bangaren karhi in dai an ce karhi ne a zo a yi zaka same shi a gaba ashe yana yi ne dan a ce yana yi dan a ce yana da karhi dan a ce su su ne masu taimakawa ubangiji ya tambaye shi kan wannan ni'imar da ya ne sai ya ce ai yayi kaza da ita yayi kaza ya huta wa'azi da shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ubangiji ya ce ƙarya ce yayi ne dan a ce yayi don haka mutanen sun yabe shi ku yi da shi wutar jahannama wannan hadisin ya sanya abubakar hede yi su ma biyu kamun ya karanta shi abubakar yana da ilimi wannan afuwar abu horera yana da ilimi yana tsoron ubangijin shi ya kama shi akan lahin wannan da haka ni'ima jarrabawa wai batta takaituwa da musiba da za ta same ka ita musiba mun sani duk abin da zan mu samu fa bima kasabat aydikum duk wata musiba da ta samu bawa bangaren a jarrabe shi bangaren abin da babu kyau sharri ne gare shi kalkashin abin da hannayen shi ne ta janyo ita kuma waccan musiba waccan ɗaya jarrabawa ubangiji yana iya yana iya yana iya jarraba ka da yalwa duk abin da kake so ka same shi a rayuwa amma dai a gani me zaka iya yi da wannan dukiya a shine can cikin tauba ubangiji yake bayyana mana za ka samu mutum gashi nan komi ana yi da shi na addini yana roƙon ubangiji idan ya ga wani abu ko an yi wa'ansu masu hali sun toge ba su yi wani aiki ba na alheri ba kuma suna da ikon si za ka je yana cewa ai da Allah ya bani da na yi ya ringa daga hannu yana cewa ina fatan ubangiji ya bani in yi ina fatan in Allah ya bani zan yi wa addinin nan kaza da kaza da kaza sai gashi nan yau ubangiji ya dauki duke ya bashi kuna tunanin wai haka wai ubangiji ya bashi wallahi ubangiji ya bashi ne dan ya jarrabe shi shine tan yake bayyana falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wahum mu'ridun lokacin da ubangiji ya bashi abin da yake gurata ya bashi dan yawa addini yace sai ya yi wa ubangiji rowa sai ya juya kai ya kawar da kanshi da ɗaya rana wa'innan mutanen da suke huta wa'azi tare da su wa'inda suke harka addini tare da su sai ya hukau da kan shi shafa musu lahiya idan an ce wani wai da ba tare da su wani kake ba kai wallahi muna tare da su amma dai harkokin ne sun yawa a ce me ana so a yi kaza ya ce wallahi kun san alhuququ kathira haƙiƙika suna da yawa ga na iyali ga na abokan zama ga na waye ga na waye ko zai bada sai dai ya ɗakuro abin da talakan unguwar shi ba yana iya ya bada shi yake cewa to wannan fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun ubangiji sai ya inkarnan munahunci a cikin zukatansu kalkashin mi kalkashin alƙawalin da suka yi wa ubangiji suka mai rowa wannan idan mu dora akan hankulan mu wata irin jarrabawa ta kai irin wannan jarrabawa wata jarrabawa ta kai irin wannan jarrabawa wallahi ba wata jarrabawa da bawa da zai samu wadda ta kasance bala'i gare shi kamar ubangiji ya jarraba bawan shi bangaren addinin shi duk wanda ya sake aka jarrabe shi bangaren addinin shi to wallahi ubangiji shi ya kare da shi dan kalle yake samun damar dawowa jarrabawa ta gangar jiki jarrabawa ta daudar duniya jarrabawa ta kaza ta kaza duka wannan ba wai tashin hankali bane ba zawwa za ta yi ta huce amma dai ka sake aka jarrabe ka cikin addininka wallahi ka shiga halin haula'i ta sanya manzon Allah karin kanshi ba wata rana da za ta hutu hudo ta fada face ya roƙi ubangiji Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wata riwaya ala ta'atik ya ubangiji ya kai mai juya zukata saboda ya bayyana mana yace zukatan bayu suna tsakankanin ya tsotsin ubangiji yana jujjuya su yanda ya ga dama yake cewa to ya kai wanda kake zuyar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan wannan addinin naka wata riwaya akan biyayyarka ya ubangiji ba karamar musiba ba ce bawa ya ga an jarrabe shi a cikin addinin shi ba da haka kadda mu taɓa tunanin wai jarrabawa za ta tsaya ne akan wai musiba wadda muke wadda take sawon mu kana da dukiya ka waye gari babu kana da abin hawa ka waye gari babu shi kana da lahiya waye ka waye gari bakar lahiya ba wai wannan kadai bace musiba ba ita kanta lahiyar da ubangiji ya baka wallahi tallahi jarrabawa ce manzo Allah yake bayyana mai hadisi Abu Huraira Imam Bukhari ya hutar da hadisi haka Muslim ba yake cewa babu wata kafa wadda za ta gushe za ta taka gaban Ubangiji ta wuce ba sai an tambaye ta akan abubuwa guda hudu ba. Izana mana kwanakinka, kwanakinka ni kai da su. Wannan kwaɗi tashi da kake yi yau gobe jibi ne kai a cikin wannan kwanakin. Haka lahiyar da Ubangiji ya baka a ina kasata mi kai da ita. Wannan ƙuruciyar da Ubangiji ya baka mi kai da ita. ka sanya ta kan cikin da'a ubangiji ka yi abin da ubangiji zai gode maka da shi zai sakanta maka da shi sannan kuma arzikinka waɗannan biye ilmin da kake samu sai an maka lissafi biye na guga biye ya aka yi ka same su babban matsalar ina ka kashe su kuma haka dukkan rayuwanmu idan muka ɗauke ta a cikin jarrabawa muke. kuma wallahi jarraba wannan ba wani wanda zai wanye face wanda zai mayar da al'amarinsa zuwa ga ubangiji ya yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri duk abin da ya same ka ka sani ma a saba ka lamya kulle ɗayak wa ma a ɗaka lamya kulle shi ba duk abin da ya same ka kadda wai ka taɓa tunanin dama zai kurce maka rabanka ne ma rabanka ne an riga ya an rubuta maka tun cikin cikin ma'aikiyarka da dama wannan abin sai ya same ka tabbas sai ya same ka kuma ka tabbata abin da ya kuskure maka dama ba a riga ya rubu aka rubuta ba da za ya same ka ba wayan ka ka wallahi ba ta sai ya aka same shi duniyan nan ta hada ai mun karanta hadisul qudsi wanda ya gabata duniyan nan ta hada da ce he ta baka wallahi ƙarya ce ba sai su baka ba shi sun ya bawa ake so yayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri lafiya ma lokacin da musiba ta same shi lokacin da jarrabawa ta same shi kai tabbatar wa zuciyarka duk abin da zai same ka alheri ne ko sharri ne dama ba a rubuta wani ya kuskure maka ba ki sanya a nan kalkashin haka nake kira wallahi tallahi da zan mu haƙura mu tahiyar da rayuwarmu yanda ta zo mana mu ƙara da addu'a akan abin da muke so ubangiji ya datar da mu da shi wallahi tallahi da mun wanye lahiya to idan ku muka kiya zaka gani mutum ya meka kanshi cikin hallaka yana neman duk lokacin da zai samu wata wonder occasion ya ci zaluncin wani ko ya ci amanar wani ko ya haura ya dauki kayan wani ko ya nemi haram ta kowace hanya wallahi tallahi in kai ka samu dukiya ta haram duk irin yawanta da za ka haƙura wallahi tallahi ka same ta bangaren halak saboda arzikinka ne wa arzikinka ne kuma arzikinka abinda aka rubuta maka nan he ka same shi wallahi ba wanda ya isa hana sai ka same shi da za ka haƙura ka ce zan haƙura na haƙura wane ya samu to ni ina neman tawa ta halak wallahi tallahi kaga irin irin adadin dukiyar da ka gani ya samu ko da kake tunanin samun ta in dai tana cikin arzikin ka an riga an rubuta sai ka same ta wallahi tallahi sai ka same ta shi ya kira na ga duk wanda yake cin haram wallahi da zai haƙura wannan abin da ya samu ɓangaren haram da zai haƙura wallahi tallahi sai ya same shi ɓangaren halak kurum lokaci ne shi sanya duk abin da ka samu dama ba a rigaya aka rubuta ba da zai kuskure maka ba abin da kuwa kuskure maka dama ba a rigaya aka rubuta ba da zai same ka ba shi ne ke ya mana kulotir in rayuwarmu ilam annan nasara ba a sabar duk wani duk wata nasara da zaka samu a rayuwa bangaren dukiya ne bangaren cimma burinka ne bangaren rayuwa bangaren cimma burinka ne bangaren ilimi bangaren cimma burinka ne bangaren duk wani abin da ka sanya gaba kana so ka haƙƙaƙa shi a rayuwarka wallahi sai da haƙuri sai da haƙuri shi ne ai ba wani abin da ubangiji ya kiraye shi da jamil a cikin alƙur'ani sai haƙuri yake cewa fasabarun jamil abin da aka cewa annabi yusufa abin da aka cewa ba annabi yaqub fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun haƙuri wanda yake kyakkyawa saboda haƙuri da kwai haske da kwai haske mai cutarwa a cikin shi kuma da kwai haske wanda yake irin hasken wurin wata mai amfani harkon shi haƙuri ne harkon shi haske ne wanda yake ƙasa ka amma dai ƙarshen shi haske ne wanda zai koma maka komi da komi ya sanya kai ne ɗan gata ga lada wurin ubangiji kuma ga samun nasara a wurin mutane sanya a rayuwarmu dukkan wani abin da zai bujiro mana na daga jarrabawa wallahi ne da wa Allah al'amarin shi mi haƙuri murhi kasancewar lokacin musamman yau karfe nawa ake sallah da sauran lokaci mu koma kan ƙisa annabi ayyuba alaihi salam annabi ayyub wata irin rayuwa ce bai samu ubangiji ya bayyana mana irin yayuwa wadda ya shiga cikinta rayuwa ta yalwa ga iya ga dukiya ga komai da komai wanda ubangiji ya bashi ya yalwata me iya yalwatawa amma dai da aka tashi sai aka jarrabe shi jarraba bangaren dukiya bangaren iyali bangaren gangan jiki sai gashi nan aka wayi gari dukkan ɗiyan da ya tara Allah ya amshi rayukansu matan shi dukkansu sun tafi sun bar shi sai guda ɗaya lakar ta haƙura ta zamna ga cuta tana titiye shi sai ke ganin ya za a yi ubangijin ta yi mai ni'ima shekara da shekaru yana cikin yalwa yanzu ya ɗaga hannun shi ya ce ya warkar da shi ai da ko wani abu na daga tawaya a cikin al'amarin shi ne matar shi take ta take naci don me sanya ba a kika ba ka kirayi ubangijinka bai warkar da kai ba a matsayin shi na annabi a lokacin nan sai yake cewa ubangiji an nema saniyar duru wa an ta'arhamun rahim addu'a da kawaici kuma haka ake so mutum idan zai nema kai kawaici wurin ubangijinka ubangijinka ya sani ya san abin da yake ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur ubangijinka ya san duk abin da rai take boyewa ya kasa ya san duk abin da yake bayan ido abinda idanuwa suke ɓoyewa abinda rai take ɓoyewa ubangijinka ya riga ya sani a lokacin na annabi ayyub yake cewa ubangiji tabbas cuta ni wata same ni ha amma dai ni abinda na sani an ta arhamur rahimin kai mai jin kan masu jin kai ne mai ubangiji ya ce fastajabna lahu kai tsaye ba addu'a yi ba kai tsaye ubangijin shi fa'un isti'nafiya ta zo abinda idan a harshen larabci fa'un isti'rafiya ta zo abu ne wanda ana yi ne an kare shi ana ajiye shi wani abin ya ɗauka. kamar misali in ce na baka kyauta sannan na bawa ne mubasharatan in dai nayi tahi karfin summa in na kawo fa'un isti'nafiya kurin mubasharatan ina meka maka na mekawa wanda yake kusa da kai yake cewa to kai tsaye fastajabna lahu sai muka amsa mai addu'a shi wa habna lahu ahlahu wa zurriyatahu muka bashi baiwa muka mayar me da baiwa wa'incan iyan shi da zurri'ar shi wadda wa'inda ya rasa a can baya ko can yake bayyana fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min durrin sai muka amsa mai addu'a shi muka yaye mai wannan cutar wadda take damun shi magani irin tsawon rayuwa wadda irin tsawon shekaru wanda ya dauka baya da baya jin daɗin jikin shi ga ta waya ta dukiya ga ta waya ta iyali amma dai aka maida me aka maida me kwatankwacin wa'incan abubuwan da ya rasa a can baya wannan shi yake nuna mana in dai mutum zai yi haƙuri akan jarrabawa wallahi tallahi sai ya cimma burin shi mu koma ka annabi ibrahim annabi ibrahim mu ɗauki matar shi kan mu ma shiga cikin shi cikin jarrabawar da ya shiga mu ɗauki matar shi sara shekara nawa ta yi tana jira Allah ya arzuta ta ya mata baiwar ɗa tana ta yi tana ta yi har ta yi wa annabi ibrahim kyautar kuyangarta Allah da ikon shi sanya aka samu karuwa aka samu ɗa Ismail tare da ita irin kishi ya same ta na ba ta iya jurewa akan kallon wannan yaron sannan kuma da wannan kuyangarta ta a lokacin nan shine sababin da ya sanya annabi Ibrahim ya ɗauke su ya kawo su nan bakin baito bakin bakin Ka'aba ya ajiye su ya juya baya ya tafiye shi bayan shekaru sai gashi nan lokacin da aka zo a hallakar da mutane annabi Lot sai gashi nan kai tsaye wa'innan mala'iku sun zo suka mata albishir albishir za ta samu ɗa ɗan ma har riga ya amme suna shine Ishaq kuma aka mata albishir wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaq ma za a samu wani da annabi ishaq za ya samu wani da jika kenan gare ta wanda shi ma an riga ya amme suna shine yaqub shine can ubangiji yake cewa ata'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid kina mamaki ne akan al'amarin ubangiji ai mu ai duk wanda ya haƙuri a cikin al'amarinmu to zan mu sakanta mai da mafi kyawun abin da ya haƙuri a kan shi shekara da shekaru tana ta jira sai gashi na an mata albishar ɗa da jika mu koma kan kan zakariya alaihi salam harkon maryam ubangiji yake bayyana mana annabi zakariya wahana al'azu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا قالت تيجنتك تازو gashi nan ya tabbatar da ba hira a samu aihuwa a wannan halin can da ba a samu ba tun ana samartin tun ana tun ana jin karhi yanzu har tsuha ya zo kai ya cika da hurhura sai ke cewa amma dai ni ba na hudda tsammani akan addu'a akan nema a wurinka ya kai ubangiji in dai an nema ka bada ni ba na tozartuwa akan addu'ar da zana yi a wurinka ya kai ubangiji yake cewa kuma gashi nan latijantaka ta kawo kuma ba wanda zai mai gurbi akan wannan da'awa wadda muke yi me ya cewa ubangiji yake cewa a lokacin nan yake cewa ya risu ni ina buƙatar ɗa ya risu ni wa ya risu min ali yaquba wanda zai gade ni ya gade iyallan annabi yaquba waj'alhu rabbi radiya kuma ubangiji ka sanya wannan bawan naka wanda zaka arzuta ni da shi a matsayin da yace ka sanya shi yarda ni a wurinka sai gashi nan fanadatu wal malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalmatin min allahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyin min as-salihin Allah ya arzuta shi da da wanda aka shiga aka mai suna shi ma tun kama a aihe shi shine yahya sakamakon sakamakon haƙuri wanda yi na can baya rashin samun ɗa jarrabawa ce ko ba jarrabawa ba ce ba jarrabawa ce ba ƙarama ba wani zaka same shi har ya wuta daga cikin hankalin shi albarkacin rashin samun ɗa ya wuta daga cikin hankalin shi to ya yi haƙuri har latijantaka ta zo amma dai gashi nan sakamako wanda ya samu a wurin ubangijin shi an ba shi ɗa ɗan kuma ya kasance mai mai gurbi ne akan da'awar shi to don haka namu wannan rayuwa ta yau da gobe da muke yi rayuwa ce wadda take cike da jarrabawa duk abin da za ka gani za ka samu da kwai jarrabawa a cikin shi kana kwana za ka ga ana aikata aiki wanda yake alfasha ita ma jarrabawa ce ubangijin ka ya gani ya zaka mu a jahanci wannan jarrabawa shine hadisi na abu hurairah hadisin da imam muslim ya hutar da shi yake cewa duk wanda ya ga wani abu wanda yake munkar mummunan aiki ya ce to ya kokari ya canza shi da hannayen shi idan ba ya iya ba ya canza shi da da halshen shi idan ba ya iya ba ya canza shi da zuciyar shi ya ce wannan ma shi ne mafi raunin imani duk abin da zaka samu kanka gashi na wannan rayuwa duk inda zaka shiga ga ta nan haram tana gittawa duk inda zaka shiga gashi nan abubuwa dai wanda ba za su hudda ka daga shubha ba ba za su hudda ka daga aikata aikin haramun ba jarrabawa ce to da haka ka yi ƙoƙari ka yi tsayin daka a cikin wannan jarrabawa idan ta same ka to ka yi ƙoƙari ka maida wa Allah al'amarin shi abinda za ka iya kubuta da shi ka yi ƙoƙari ka hutar da kan ka hutar da hannayenka daga shi ɗari bisa ɗari abinda ko ba ka iyawa sai ka maida al'amarin zuwa ga ubangiji kai tsaye to ka maida al'amarin zuwa ga ubangiji kai tsaye ka mayar mai da dama wannan kaddara ce ta alkhairi ko kuma ta sharri ta same ka kuma idan ka haƙura za ta zo za ta huce kuma ka samu ladan jarrabawarka don haka kan mi ƙasa a gwiwa dukkan wata jarrabawa da za ta same mu dama ubangiji ya riga ya kaddara mana da ita to mu yi ƙoƙari mu rungume ta da hannu biyu mu yi aiki da kaddara ta alkhairi ko ta sharri kuma mu haƙura idan mu samu ladan wannan jarrabawa mu samu ladan haƙuri duk wanda ya haƙura insha Allah ubangiji shi ya yi alƙawari za ya cika mai ladan shi gulgudan abin da ya samu gulgudan abin da ya aiwatar na daga wannan haƙura za a canza mai shi da abu wanda yake mafi kyawu Allah datar da mu sani ba inda kwai mai ta'aliki ko mai tambaya kamun sauran minti sankantin ake sallah ko kuma karanta ake kiran sallah kamun zo daidai kiran abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sai ja aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu wannan zama da muka yi Allah ya sanya mu saki irin wannan zama a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa muna fatan Allah ya sanya aljannatul firdaus ita ce makomanmu ita ce makoman iyayenmu da kakanninmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah iya mana wannan haraka ta da'awa abu ne wanda kowa ake so ya sanya hannun shi a ciki wani da shawara wani da ƙarfi wani da karatu wani kuma da ilimi wani da kaza wani da kaza duk abin da ka san zaka iya to kai kokari ka kawo gudunmuwarka a haka ne addinin ya iso mana da wancan na farkon da sun kiya ko wanda yake da shawara bai ba da shawara ba wanda yake da ƙarfi bai bada wanda yake da ilimi bai karantar ba to da ba addinin nan da bai iso zuwa gare mu ba da haka wannan tsarin tahiya tsari ne wanda kowa sai ya ba da gudunmuwarka kakka yi wai a'a ni ba kowa bane a cikin tahiya ba ka koma baya ba ana so kowa ya shigo abin da ka sani na daga shawara na daga ƙarfi na daga ilimi na daga dukiya kowa ya kawo wannan tahiyar ta yi abin da kai ne shine na baya za su zo za su amfana rubbama iyanka jikokinka su ne wanda za su mori wannan al'amarai kamar yadda na baya suka yi gare mu albarkacin ya iso zuwa gare mu haka ake yada komai haka ake yada da'awa ta wannan addinin na musulunci muna fatan wannan hanya da muka kama ko saurara ko karantarwa Allah kashe mu akanta Allah sanya duk inda muka ji majalisi na karatu mu ware lokacin mu mu tafi mu zamna mu amfana da shi inda muke iya karantarwa mu zo mu ma mu zamna mu sanya hannun mu karantar wallahi duk wanda ya karantar da harafi guda daya ko ya karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yayi aiki da ita to yana da ladan abin da ya karantar daga nan har zuwa ranar tashin kiyama wai kuku ji wai a wai a ce maka Abu Huraira ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza ya dauko mana duk lokacin da zamu karanta wallahi sai ya samu kamashin mu in wani ma zai dauka yayi aiki da ita Abu Huraira yana da kamashin shi kuma ƙarshe tittik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kamashin kowa shine man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin duk wanda ya sannan da sunna wadda take kyakkyawa kuma yana da ladanta yana da ladan wanda ya aiki da ita har zuwa ranar tashin kiyama haka duk wanda ya bada gudunmuwa ko ya sanar ko ya gwada ko ya sanya aka yi wani aiki wanda yake na zunubi wani ya ɗauka ya koya aka ci gaba da yin shi to yana da zunubin shi daga nan har zuwa ranar tashin kiyama da haka muna fatan Allah ya kashe mu akan wannan turba saboda babu wata tsira da bawa zai samu wallahi face ya kasance kalkashin turba ko kalkashin runwa ta neman ilimi wannan ba wani gata wanda ya kai irin wannan gatar muna fata Allah ya tabbatar da digadigen mu akan wannan harkar ta da'awa in ma saurara in ma karantarwa Allah taimake mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk